بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in bayan hijira kaga wata kila ko ba ma wata kila da yau da gobe da jibi ina iyalin biyu ke na ba ma fi yin azumin sha uku sha uku sha biyar to wanda yau ɗaya ya fara su gobe da shi yau sha uku gobe sha uku gobe sha biyar kuma alamu za mu tashi wanda ya bi da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya za mu tashi da ashirin da ashirin da biyar a cikin wannan littafi da albarka a duk ruwan marja shi na tafaka a yau da fa za kuma mu tashi babi na sha ta babu tayammun fi tsohuri wa gairi babin da zai magana a kan tayammun damuwa wato fi tsohuri wajen sarki kauda da dalla da alwala da wanka shi ake kira da tsoho a wannan gurin kamar yadda malamai suke faɗa ya shafa alwala wanka da kauda da dalla shi ne a tsoho wa gairi da wani sa malin ta da hadisi ne a wasu dani wa kamsu hadisi na ɗari da hamsin da biyu ana hujjar da kalan an kafa da malaika Allah ya kara musu yadda ta ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo jira da yin da Allah tabbata a gare shi ya kasance da wani rubuta ya mun da bai ta wa ta kai ta ce kana gurbi a gaba da salatu wa salam shi da na aure yi wajen kana takalmi da wanda ya da dawo shi ta ba ba biya ya jire ba amma ba biya ya ce ta wata rubin da aka ta ji kai kare da gaji aski da aski da dinga da wanda ba da salama idan ya yi ta ba ba ka gurbi yayi ba ko dai amma idan ya fara da dama za ka samu lada idan kana da wannan wato niyyar sa kwaikwayo da wannan shi ne wato bisa da kudu ta ce dai idan za ka yi sai ka tashi ta bangaren dama ba fa ta dama mai aiki ba ta dama ba ta ga shi ta abu da ke nan zai fara kuma wani da ba za a ce ta abu da ba dama mai shi ba tunda wata kila ba da mu zai amfani da hannunsa wajen yi maka aiki to duk bangaren dama ke fara da in ba ni canza gudu ya fara dan da dace da wannan wato huri da wanka alwala annaba ne ta yi salam din yana farawa ne da dama wanka ma idan din yana farawa ta damar sa sai ce wa bin jahili ne kulli haka nan ji alin da komai na annaba ne ta yi salam da dama a wannan gudu ne muka ci kaga a zuwa ce misali ka ga ni ana farawa da dama tunda an faɗa tubewa ba ka da nasi ko ɗaya kawai abin da malamai suke ba'ani kyakkyawan fata sai suka zauna malaman adam duk abin da yake yana da kaskanci da take bi a yi da abu saboda kiyasi a ga hadisin shiga masallaci shi ya nuna karara hadisin hakim cewa idan mutum zai shiga masallaci ya shiga da dama idan zai fito ya fito da abu shi wanda hadisin ya nuna karara to shi ne malamai suke ta kiyasi a kansa aka zo matsayin bandaji aka ce a shiga da kamar dama a fito da abu ba hadisi ba ne ya nuna haka amma saboda wato kiyasi akan wancan hadisi sai aka nuna cewa lallai tun da shugaban ɗaki guri ne na kazanta da kuma matattara sun jillu wannan annabi ya ba a wani hadisi ya ta fito a shiga da abu to amma shiga gida ba za a shiga da wasu kafa a fito da wasu a shiga da dama a fito da dama ko kaga ko da ne ne ke duba so ka je gidan gidan da zauna lafiya ka ga ba wata matsala kana so kuma ka fito ma da neman abinci da ba to kaga wannan shine alfa'ali kyakkyawan fata to ji za ka ga an zo annabi ne za ka kula ya za zo hadisi sai da an ya nuna akwai da aka duba ma a nan da hagu yana sawa a wannan aluka da alfisaru wal bisa yana sa zobe a nan to da haka akwai hadisin da ya nuna annabi alaihi salatu wasalam an ganshi a hannun sana abu amma kuma an ganshi ba an fi ganin da annabi to idan mutum ya zo yanzu ba sai mana annabi alaihi salatu wasalam ya ga agogo ba sai kalla abu da kawai ya tafi a zama bai ta yayi idan bai sa a zama ba mu yi da shi ba amma ba su da wani ladan da wanda ya koyi da hadisi shi ne kawai abin da ake so a gane wanda ya zo ya damunta ya ko shakka ba mu yana da lada idan ya koyi da hadisin na annabi alaihi salatu to shi sa akwai yanzu idan idan za a bawa yaro idan za a bawa yaro abu da yawa al'adar mu ko dai ga ba wanda bature yake kira non to sai muka dauki wannan abu da muka tayi ka ba da wani hadisi da yake idan za a ba wa ana hannun dawo da abu ko amma da ai ai bi da abu wato wani jami'in kudi amma al'adar ba wanda ta ga hannu bai kai ruwa amma al'adar musulunci shi ne abu ka dama dama za a je ta karba sai dai abin tambaya inda zai zo ta hannu biyu akwai zunubi ko ba ba me za a sai zo ta hannu biyu ya gaba hannu biyu to to da haka tunda babu wani abu da yake cin karo idan kana da fahimtar cewa idan ne ko hannun dama ya karba ba ka da problem har da abu za a hada da ya ni kora ba ya ba ba abu da abu amma da hannun dama idan ya nika kuma aka ga babu na kanji da rai a ciki ba matsala ba amma idan ya zo yanzu ba za ka zo ce duk yadda ake yi mutane suke karba da abu da suke bayarwa da abu ba duk wanda ya yi haramu ba za ka faɗi wannan ba kawai wanda abu da yake kira ina ji ba mutan kanta ake kira ko a a sai abara ne ba a sai jin sai tun daga fara ne to na abubuwa su ne ba za ga duk ke mu da abubuwa ke wa da ran misali in za ta je hamba sai ga mai da duriya yana wa da duri da wa da Allah wani hamba ba da ko ɗaya da yake kira ko a audu ne rai ko haka yana hamba sai yana wannan wannan ma jar da da kan sunna babu wani da yi da yake da kai amma to kai da auri ko kuma an ga wala ga wani wai da ya ba da dariya shi yana ganin ya ya ga wannan wuyo sai da sunna ya ko da yana ganin la da wai kai ba kai ba kai haka ba annabi ne da ya tsara cewa idan ya sahaba ahadukum idan sai ya zo yin hamma wani ya ga an yi ga hu alati ya dora hannu da akan wato balbalin da to amma abin tambaya wani hannu me yasa ko fi da da ko da ba da cewa an da abuka da domin akwai su ba mu da wani da ke jira da ke kara da shi kuma shi ya hannu ne kaza ne kaza shi ke nan an yi tiyaji a dauda ba dora domin ba ke da kamar da kai hannu ba dan ba ke ba to da ka ga wannan jini kuma sabare da su ta zuwa ya sanya hannu hannun da aka baki da su wanne ba ko kuma ba da su ha annabi wanda ya ji na ba ba abin da bisa ba da dawa da ta ko da iya ba sai dai da wani bawa ne ba ana iya ba to kamar da ya ko ba ya jirki ne da su nau yawa to ka gani da zama wannan ita ba ta da ce to ku ce la ilaha illallah ya yi ta haka shi ba ba da Allah da ya rubuta dan shi ko da za ka yi eh ko da ai ka ba ba ko da ba ji ji ba ana cewa an ba ta ganta da yanku ko dai jinan ko gaji a goyo ba ko a wannan duk ba wala ji ne zo ne da ba wannan guda uku ba yake ji dan gaji a goyo kawai dai dan da yake da lafiya dubu annabi ne za ta sabe shi ba inda ke dare ya kudu ba a tsakawo shi dan yana da zaya yi hamba duk wani da shi a inda shi dan ne yanzu to ba ta aure ba to ayya da ya zo kafin ya zo za ta yi wannan da aure ta kore ya da kudu ba a tsakawo to dai wani da aure da shi inda yana da zaya zai wato hamba to wala ya aure dan mun tsada a'udhu billahi kuma da idan za ta dara to saboda haka wannan shi akwai da rage wannan abubuwan da yawa da za ku ga din su biyu waɗanda ma zan lawo bi hali sunna to annabi ali da rasul sallallahu alaihi wasallam shi da tana'udi wala ta kalli annabi da kalli wata rasulihi da kuma ta ramtaji kai wadu huri da sarkin da alwala wanka wa bi ta'ali kulli da shi ta annabi ali da rasul sallallahu alaihi wasallam duka kowanne da wanda ka sani da wanda ka sani ba annabi da ba ta wani kaga dai mutum ya rubuta alhaji da zai ce ga abin da ba ya mun ce saboda idan ka ci abu a cikin ruwa ne da ne shi shi ne da alamu da ne ko kuma wani abu ne guda ne shi ma zo wani tare da alhaji da ya ce amma da zaman da yake a wato da mun yadda wani abu da za a yi duk wani abu da ka tsanci sai a yi a yi damar abin da yake mai daraja abu abu abin da yake wanda yake da kankan da shi wannan yayi ya ji ne da kyau akan wannan hadisi to yi da malamin ka ce to kiji iya wannan hadisi cewa za mu gane irin sun fa'idodi annaba ne da aka kira yana dini da dama akan abu saboda ya hibbul fa'ala yana kan abu mai kyau shine alfa'al ya kawo fa'ala ba mu ka zama mai rage cikin tabbacin a kowane yanzu da haka wani da damara kan kulanki sai ka ɗauki ka ɗau wannan da yanzu da a kinki biyu da ne sai ka ɗauki ya ɗan kaɗan a jiki in ka leƙa wata da ɗan jiki ga wani da ɗan me ka gani a jiki kawai ba zai ɗan zama da wani jiki kan da ya fara wani jiki ga wanda ba zai a wuce ne to ba a so da ke zama kamar da yanzu ba ka da yanzu sai ka kuma ba a da ne da za ka ɗan tuku ya ba mara wannan shi ne amma ba wai kuma din da ruko da ta nuna ba ta kada ba abin da yake ruwa da shi wannan ruko ta nan ba su ji da wannan koyo da shi ya ruwa da shi baya da shi to kuma ba a sana dai da shi da kyawu ba da ko wani abu ne ru ka fara da kyawu da shi fara da shi to da idan mutum yana da wannan zuciya ko fadara ba shi ta kai wa ya ce Allah gobe ya burba ko zai fara ba abinda zai yi cikin da amma wanda yake da ko wanda jira ko yake cikin da kuma yana bibiya tara yana da kyawun dariya don yi ba fasara ba ko cikin gari ya ba mutum to wannan shine ba da kace akwai wannan sannan kuma wato hadisi ya zare duk wani aiki da mutum zai yi kamar yadda ba da suka faɗa duk wani aiki da za ka iya za ka iya halarta domin ka dace da wannan wannan hadisin wato Imam Bukhari da Muslim kamar da muka ji ya zauna shi babu na gaba babu na gidan babu listin jabir ba babu da yake magana akan yin sarki da ruwa inda ya ji hadisin jawo ba mun san sarki da ruwa ake yi amma dai yake girma da karin bayani min at-tabarruj lokacin da aka je bayan gida ko aka zaga al-burazi shine bayan gida shi balarabe ba ya magana a wato ta kai yake gaba daya ba ya faɗar abin da ake faɗa a wajen sai dai ke bayan gida ko ya zaga duk wannan alƙalin ki ai dai zaga ne alhala shi ma kaga guri ne da aka wofinta kai kai ba kowa shi ne alhala kalwa daga kalwa ne to da haka ke faɗa da ita yan magana ake a koyi ai to da haka shi ne a kan alqur'ani shine ba a ko an ga wani wani yana zuwa da faru mutane an jaje ya jaje waka yana zuwa wani kabari ne kake da kuma yana ta kuma ba su yayi jiyo wani gura da ya akwai ta ga yare da da hankali ba kike ta wani ana tsara da jiwa zo shi ba a zama cikin wani gura gura da makashi ke to wani gura da ya Allah ya zai wato kan kano ko da ake ta gode da kazo an bi da haka wani bawo Allah ya taba cewa ke garin ba yace wani malami ya taba ce mun daura wa da ya da biya akwai wani mai kudi ba su kudi da cikin kasuwa ne ba ya ga wani wallahi daura wa da ya da ya ka dan ya ba wani mai kudi a gurin yake wallahi ya gama kudi da ya yi yace abin da ya da ko abu ne aka ce annabi ne yace da malami da za a da malami ya ce mu kudi yace ka je mu kudi yake to wannan abu ke ma ke ta to kiyama za ta rufe yo shi tambaye da yake da za ta rufe kiyama za ta rufe yo yake amma wallahi da ya wuce haka ya zama da dari da dari ya yi kiyama saura wata ɗaya amma wai da aka zo da yake shi yana zuwa da wata mota ta yi farkon shi ba wata yake a cikin wata biyu sai ko ko yake wannan abin da ya za ya dawo yake da yake a to kiyama za ki da biyu to wannan shine to malai yake cewa wato atabaru shine yin ba aya ce ana da samariji na 153 ana da jin maliki radiyallahu anhu kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan jina shiga bayi bayan gida fa ahlil yace sai in ruku in da da sandali ana bin sunna sai in ruku wa gulamun wato da wani matashi yaro gaban wata ruwa ya nuna Abdullahi da Masudi yana nufin da wani wanda bai gaza da wata alƙa idan wannan sai mu dauko salka shine idawa ina u kabirun min jindi ita ce idawa salka wato ana nufin buta amma da dan samada aka ce larabawa da cikin fa'idodin suna amfani da wannan ne saboda shi ne kamar flat ɗin idan rana ta tashi sai dai ta ba ta da zafi amma cikin ruwan cikin da ta yi ba abin da ne sai za a ga abin lokacin su da fara su zanga su amfani to shine wato yake sai mu dauko wannan zarkan min ma in ruwa wa ana zakan da ba kwajiri ba irin za ku a wani ma suna sayarwa dan sanda ne amma ba shi ne a cikin ba ne akwai ne tabo ko akwai irin wannan tandini suke cewa malaman mu da dole suke tandini to sanda ne amma wanda yake akwai wato ana amfani da shi wajen maki to sai da ka dora in an yanke kan jira a zai amfani to shine wa ana da za mu iya cewa da da maki za mu yi amfani da ko kuma ce sandan da yake bakin sa da shi shine dai maki to shine ma ne yake cewa yattanji bilma sai karfi da ruwa da da yake tafiya da wannan gidan yaje sai duri a cikin da sai da ruwa ba da ta kamar dai in ya kadu sai to gida wa da tare da kwanjali da kuma wayar a riga wa ruwa sai jiri shi tora in ya tora sai hari da gaba wannan abu da ya wani kila da shi ko da wani zallan sai fara to shi ka ji ba shi kariya inda ba za a gani duk da cewa ya yi gudu ne ta aka ce dai ne sun bayi yau ya rasu mutum bai ba ya yi nisan saboda wato kada wanda suke kusa da jini jini suke da ya har da tsara mafi yawanci ya gaban aikin su ya yi na mutum da ya yi ko saboda lokacin da suke zai kada mutane duk kayi ba sun ha zai zanen kada ana samun lori lori to kaga sai a zauna ne ko yau ne kallon ne kallon shi da shi ko mutum ya yi rika ban dakin ba shi ba biyo shi a ne ake ko idan an yi wajen ba da laba shi ya zo na zuwa yi a baya amma dai yanzu kawo ya sa a cikin kai kamar nan zai kawai a zuwa nan a yi ko ba shi ne ko ba za a ji na wannan ba da saboda haka wannan shi ne ko za a zama da jalayen ko ba ta ba ta bari don ba za a ji samu kuma ba za a ji wani ba da zai shi kenan to wannan shi ne to su yadda su a wannan lokacin kenan sai a yi nesa duk da cewa asalin da masu farkon musulunci ba ba sa ban aiki a gida kamar yadda ya tabbata a hadisin bukari ba ta yi daga bayan da na da ta ji da ita ma za ku ga lokacin da aka yi mata kaji ai za ta bi kan daji ko za a haka da ta je ta yi in in mu bisa za ta raka ta a wannan lokacin ta san cewa mai da gaba ba da da da fiye da mu bisa ne ta yi jiji da jiji da ta ita bisa take Allah wa daren bisa sanan uwa uwa mulada da ta dubo ta aba aba umma wanda yake bada ne ta ji da Allah da mana baki da kuma san me yake ba ba wuce baki ji kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ga to wata zan yi wada ba da kwanciya da ta ya ta ba to shi ne yadda bilma yana yin karfi ne bilma da ruwa me da kake bilma saboda a wannan lokacin wato abin da suka fice hara da jiki da ayi karfi da ruwa ya ka ga ba ruwa na wani da suna yana karfi da ruwa kamar da malami ke cewa mutane cewa karfi hoce da karfi ruwa ba kamar alwala muke da kai ba da za a ce ka tinde ruwa ne ko ba a da ba ko bai lam ta duba ya ga ba dan ba ruwa da ke ba to hoje kan ji hoje da kan ji ruwa ba wannan zai duk wanda ka zaba sai yayi inda mutum zai zo garo ne yana ta zuba wai yana duk zarara ma yake jiwa zai ji jiwa da jiki ne in ya mutum zai yawo sai dai kawai wata gida ba za ka iya rawa ba ba ta ruwa tunda ba ka saba ba sai ka ga kamar ba kai zalla ba kai zalla kaza amma idan mutum ya saba to duk a kan lokacin saban shine a yi da hoji sun fi saba da hoji saboda haka shi kike amfani da to a yanzu ma inda za ka zo ka dauka kai amfani da hotel ga ruwa ga inda jiwa ga wanda ba ba da za ka ruwa yanzu ya ruza ba ne ba a ta dai kware kuwa yayi saboda haka ka dan jiya ruwa kake a kona kai sai ka tantance ruwanka eh da abin da yake mun yake mun ba yake Allah ya raba mu ajiyi shi da kana kona yake ya rabiya yake kuma madan mu da bulai yake wallahi da dai ba da kudi yake muka dai ba aya dai kowa yake yake yake romu mun da dai ko sai yanzu ba ya kira da dai abu da ruwa sai kowa ya ba ba Nabi Jawahar Allah kan zai gode wa Allah shi za a nan yake unzuru ila manu asalaku wala tanzuru ila manu wafakum fa huwa ajdaru Allah tazzaru ni amatan lahi alayhi kullun karka kallon wanda yake kasa da kai ba na sama annaba ne da zuwa nan yake kada ku kallon na sama da domin wanda yake kukuta dan kan kura yana riba da Allah ya idan mutum yayi wannan zai ga yana riba da Allah ya sai rika ganin cewa duk yadda yake wani yake da'awa amma da zaran mutum ya zo da gani mu kaza mu kaza mu ji dai da ni wanda Allah ya ba in ko mu ji ai ba zu ga wani kare ba a duba da Allah ya wada mutum ya samu kudi yana kuma kara da su ba zai zuru da wani ga wani ran da yake tukunya da kasa a wajen ka kenan da ya ga zuwa wasu duniya wani yana cewa wato abin kuma da wato yau an ga mutum wannan kasa sunan da ke yau an zo haka ba za ta ce wani sarki ya yi zalim ya zalim ko kai an zo da jiyar ba da ni ana fara ni ko kada yi yau an zo an zo saboda da jinin kula ba ana dubi ta zai gamu da abin da ya aika zai gamu da malaiku da ba za su sauki abin da Allah ya ba shi ne wallahi da ne zalimin labarka shine shi ke kira sauran angon wannan kada da za a mulmulo a duko a tuke ko ko ba su ruwa ba a sai an tuke ta Allah ya gane shi to shi ne yake cewa wato a ciki mun gane wato wannan sannan ana so mutum ya hukunta wato lokacin da hadisi yana nuna lallai ana so mutum ya ce manta yayin da zai yi ba ko bawai ana so mutum ya amfani da wannan نعم حديثي نجبا حديثي لا دليلا أمكن دهولي أنا رسول مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول هذا إن شاء الله سبت عجلين في هذا الجن ذات بارزة إذا زي يباع على ينباع على نبع عليه الصلاة والسلام baya yin wannan da komai duk da malai suna ta magana duk guda da sauran malai idan ba a yi annabi zai yi da abun kaza da duk da duk shine yake gaba da shi za a tsaro biya da baya da shi ba za mu ya da kuma a yi shi dai ba wani ko ko dubu ko ba da da ne da shi da ba ko abubu ya ba da shi da shi da wata za ta ko dubu yake ya yi kada su ce an zarmar da jinka ba wanda jinka ba da ba abin da zai gido a kan ba wanda jinka ba tana za ga yi ko ko ko annaba ne za su ba ne ji ko da ba za ta su ba jirin wa ga da ni ne da ta ga ko da Allah ta da shi da ne ba ta ce ba annaba ne za ba yi shi an taba jan bawo ne ko jirin ba ba ta ba ba ta ba shi ne ake tabarro da komai nasa gadi da rubi ake ake yiwa da wani rubi gumin da tare wa ne dan kace da gumin da madara da tsara shi shi ke nan in ka za a kaya ne haka yake kuma ale mu to wanda Allah ne da su salam ba wanda yake da wannan falala babu to dai da ni ne wannan tabarruk li hajati jawdiyar bukatar da an tabar da yake alaihi hu bi bai kin zo masa ruwa bai ci da shi ya wannan sai wannan bai ci ai ba na da yasan ji sai ya yi bai wanke wannan hadisin shi ma wato yana da fawaid kwarai da hadisi na gaba babu dan jirin da daya babu nasi ala al-kufay babu da zai magana akan shafa akan hufi hufi shine wato wata fata da take lullube kafa har zuwa ga zawo ita shine hufi ta kalmu kada wannan babu yana da muhimmanci musamman mu a gurin mu yanzu da yanayi ya sanya to babu ne da zai magana akan hufi wannan babu ne da ya kamata a kai malamin kudu da yake magana akan sa amma duk wanda yake da kyau da zai zama da wasu da ba su da tsawo me yasa saboda akwai yana kira biro ke gari da ba ko kawari ba ke da ba sannan kuma sai bayan kawari sai jiya wanda su a ra'ayin always ko da yake da ba da alkawari a kafa ba wanda sun hudu ba duka zuwa da lakawai da Allah ya rubuta zargi ya yi wannan jira ba mu da kun ku ila salat fasiru wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ruqubikum wa arjulikum ku wa arjulakum da abai kira wa arjulikum ila al-ka'bah wa arjulakum fataha bil bil nas bil nas aba dan wa arjulikum wa ji kuma duwa bil kaka yace ba kira da Allah ya zo guda biyu idan ka ga ku fasara wa arjuni ku shi malamai da shi malamai da shi muhaddisu da shi ba shi tsoro wa arjuni ku ana magana akan shafa a kan kofi sai aka yi wato adadi da wato shafa da kai biru wasu kuma arjuni ku idan kun sa hoki idan kun sa ku kai shi ma kaba ku zo guda biyu wa arjuna kuma fafsiru wujuhakum ala siyaqi da wujuhakum an fahimta da ku fata ta wajen wujuhakum din ke yake da wajen arjulakum saboda haka ku zo kafa ita ba ku wanke ta lokacin da ba ku sa abu ba ba shi karo in ka koma ta wani yi da kace da suka fara da ra an ce ba ya to a duk da duk wannan bayani da zuwa ba ba wani tsari in ka koma ta da alhamdulillah a cikin dawo da dadi da wani ya yi da da ya kawo maganganun a yi masu larba a yi masu magayin larba aka yi gani zuwa na ga wannan gurin da za a ka kai zuwa na wane ne su kaza su abu hannu ba da ra'ayi su kaza kaza amma a dukkule wannan amsoshin guda biyu su ne wa an jina kun a wanke kafa idan babu kofi wa an jina kun a jabu kafa idan an yi alwala an zaɓu su shi to shi ne zuwa mu biya a yi sabbin sannan a yi hadisin da yake magana akan hukunci hadisai da sun kai hadisi da wani ko imamu da zuwa da cikin talatin da bakwai don yi rawar zuwa da wannan ibn Munda ko ibn Manda shi ko cewa hukun kamar da wani alƙawari saboda shi ba da mansa yana da malamai guda dubu ɗaya da yi bakwai duk sabon dukkan yawan malamai yana nuna yawan karfinka domin wani zaka da ni ya yi wada a wurin mutum dari kuma ita wato karantarwa bai wani ta kowa da malami kowa da zai sanar da Allah wani da ya zo za a mutu ko ba zai yarje ba bayanin mutum 30 ka fahimta to zo da kowa da aure za ka koya a gurin to ya wannan da ce kuma shi da zai da wani abu da za a ko abun malami ne in ka biya shi za ka mai da to za ka samu wani bayani da babu shi da za ka samu wasu fa'idodi in da mutum yana babbe ne in ka ga malami ya zama tablet to ba ya babbe ne to shi kenan zai dauko abin da zai ta faɗa da shi ne kuma faɗa ne ka ma san me yake amma idan ana babbe ne to za ka ko bayani ko da wajen fasara da tsara ma wani abu bayani ya kuma fito ba da wani to saboda haka malaman da suka rawaito akwai littafin da ya kamata da jira wa ala yanzu malamin su ne shi na wala albani ya yi da ya kafa da wani tabu akan jama'a ko amma akwai jama'a da ne da shi mutum shi ne da yake hukumar wasi an yi wa wannan littafin tana so ka more a kan shafa a kan domin kada ku shi ta gaba domin da hadisin zai da tattaro su gaba ɗaya ya kawai wa bayani kawai ka huta da saboda haka amma ka tayi ne da zaura a kan tattaro wani abu da yake da ba ba mu fara bayani da sai mun dawo fi shine wato a bada takalmi a bada bada bara mu biya a kan sai mu ƙara da bayanin mai lokaci an jari bin abdullahi rajul bala an ka dora da jari kan abdullahi yake bala ya yi bawo sun mata wa za a sannan sai ya alwala wa mata ala kusai da ya zo wanda ka waje su cire hukunkun da ya shafi hukunsa ya shafi gabansa ko ya shafi kawai kan babu kadu wato wuri sai jadi dun makaba sanan sai ni fa sallah ya sallah wato ila da aka da shi haka ne in ka ga abu da ba wani da ba kuma da tambayi fasalu ala zikri da kullu la ta'ala duk wanda ya wani abu da zuwa shi ka kai kala me fa'ida kama ka wu ne ba wani da shi ba to ba da la ni fa'ida kala sai dai Allah amma ba wani kai zuwa kayan ko sun kula ba mu biya ka abu a wannan kuma ba ka zuwa da yawa ba in ka yi ko wannan ka yi ne to shi ne yake cewa ba ka yi shi aikin nabi sallallahu alaihi wasallam sana an ku da gani kace la la da ya yi haka yadda ka ga yayin da haka da gani ba shi ke da kowa an ga magana bara mu je zuwa ai yanzu da yayin da shi ba ku zuwa ba to kike mujahidi الحديث لي على الجد وقبول حديث لا دليل على الجد كده أنا هزيمة أكثر من هزيمة في اليابان قال رأيت رأيت يدي لا دليل على يدي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا لا إنسان لم تكن عليه لك ما جاء من الأشياء أين الذي في الدليل في لك ما جاء من الأشياء أكثر حاجة فأتاك واقع قومي kawai ana haka sai ya je al'umara ne bola sai annabi alaihi salatu wasallam ya je ko al-masjid ko duk bola ya je sai annabi alaihi salatu wasallam ya je bola wani da wato wasu mutane kamar a ce ya je ko uwar ganda da wata inda ake zuwa a kai bola da ba a duk su biyu su ta wannan bola kalba aiki a bayan wajen kakan da wannan gona ko bayan gona al'aƙi gona ke bayan wata gona فقام يا نبي عليه الصلاه والسلام يمشي كما يقوم احدكم كما يستند يجي يمشي وهي ضيع فبالا يبغى ولا شيء mutum ba zuwa wurin da yanzu sai da zai yi akan a wanda gurin da shi kaji a zai rabu wani shafi wani ba za a yi faru ta yawwa an ji a nan ya yi wani shafi amma ko abin da muke fada wannan ba baya rage wa Allah alaihi salatu wasalam daraja ko daya inda ba da bara kai kana karatu sai ba uji domin da Allah ya uji Allah alaihi salatu wasalam baya ba uji ko wani ji ba da uji ya dai ba gaskiya ya ba domin kuma ga uji a hadisin bukhari da muslim shi ne malamin da suke gani maza wannan da shi annabi alaihi salatu wasalam baya ba uji a tsaye a gidansa amma da inda ka je kai ma guri mara kyau ai wayewa ce ma ka da kawai da ka biyo zuwa guri don da ya ka dubo na dan da ke kuma kowa ya yi kawai ka dubo na ka da yi ka ka je gona ko ka je guri dole da kuka yi ne abban da yi a ji wani babba da ne da ka dubo na dan Allah ko kai ne ko kowa ya yi da guduwa zuwa nan da nan sai sai kalli ai da nan da nan da kowa don ba san waye ne ba ba ga yadda guri ne wani guri tsayawa ba ba za ta iya wani ya goma bi ya rike ba wani da Allah to saboda haka shi ne wani suke ce bi da aka ce annabi ya tsaya ya yi gobe to guri ne ba shi ta madan da ba su gori me ne da gidan kai ban da gidan kai ne da kai sai dai da ni ko da sai dai al'ada ne ko da da jawo amma mu gori da domin yadda ba da ni domin in dai ba ta fi tsafta jira ko ba shi ne suka zo suka mutu ta kuma wanke ba ta ga wannan da ya zo ni dubban na gara a gidan ko wani da naka ba sai ta ɗaya ne sai da kaga dama to shi da wannan shi ne abubuwan da ba da yake faɗa ke da duk inda Allah ba ne za ku tsara da shi ne ba da shi ba to sai a wai to kai ba wannan dabara ko kuma shi ne fahimtar addini duk inda kaje ba ka gamsu ba to kai ba wannan ta addini sai ka zauna lafiya to yake babala ne ya ba wani banda ba su dinhu wadai ba su ya ba ne yake shi ne mai sanji na da ajiri na ba Allah ba ne da su duk da kuna tare da babba zai saba ruwa zai kai abu shi jaji ne ne shi ne banda ba su dinhu sai na ni tanka ne ai banda ai gudani ba ni da shi ne abu da yake ne ne tanka da barin ne ne da shi ba gyara biyayya sai da wani da azumi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa wato ne da ba zuwa cewa yi fa ji ku yi ne sai na zo fa kun to inda ake yi da na kai hadiri gefen ina inda ake yi wani dan da garidan sa nan gurin da daya ai wa qaba kalbahu da sura ya da bayan da ya bayan kariya shine inda ake yi sai sai a wannan gurin a ta fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala har ya kammala ruwan ruwa kaje yi ba shi kariya ce ana su da ba wanda zai je ya kama ruwa su da ruwa ne dan da mutane ko ya sa wani abu da zai kare kansa wannan shi a wato abin da wannan shi ma yake dauke ne kaga wannan yana nuna cewa yana nuna kamar da ba ne suke fara sai ba ku nuna hajjar da sauran su cewa yana nuna halaccin yin bawani a tsayin da haja duk bukatar da kawai amma mu da ko da idan ka dazu da guda yi a ruwa ne eh haka duk ake biya da ruwa wanda ya guda yi a sai an ne idan mutum zai je ba wani a cikin ya dawo mata ko da ka babu wannan ai ya zama kalanta ke ai saboda haka lokacin da mutum zai je ba wani a cikin ko da gullan ne ma abun da gullan ba su da ba ta ba ai bi ya zama karanta mutum bai bai da an ji kamar ta an ga ma ga yadda za ta to da haka shi zai zo duwa da wannan yin da yayi bai da matsala ba haka yake ba yawa eh bi wannan ne haka idan idan idan a gidansa ne ai akwai wannan rawu ba zai yi inda zai rawu da rayuwa sai ya ciyo ba ba kaga nan ba a zargin ruwa ne ne duk da nan ba an bai ya wani ya saka shi to wannan shi ne na ai ai da ba abin da kaman ba mun su dubar mai gari a kan da kalle dai yana bayani akan wato bawai za mu zo ra'ayi nan gaba da zai magana akan shi za mu ga da wanda zai magana akan wanda ake yi wa azaba mutum biyu shi yana magana akan wadanda wanda yana magana akan wadanda sun zo ba da yake da ke sun nuke wani ya dawo misali wannan sun zo kan hadisin zabi kokari ne magana akan shi insha Allah amma dai akwai kuma wuce gona da yin da wasu ke kamar da manzan ya kawo a kawo da ne akwai wanda zai ga an yi raka a duk da ba a jira sallah yake wannan yi wai saboda bukatar da kare yana wanda ke hanyar raka a duk saboda shi kan yana jira ya ba wani sai ya yi bukatar da yake kawo kamar da wani zai duba wani da kai ya komo a wanda ke zai dawo malamin zamu ya ce har ana zamu ba su saboda igiya da duka biyu ko shi ba ka takala ba hau da wani bukatar da kare sai kan da wannan Allah ya gidan wani bawa Allah ya tsoro ne irin wannan tabe yana da shi kaga ka ta wanda malamin Usaini ya bayar ita za ta dauka yace idan gidan ne ba wannan abu sai wanda ke bukani bai go ruwa ka tuba wannan kai da ka ji dan jiga da wanda da bukani wallahi zai dora ba wanda da zai dora ba da shi kuma ba ai zaki yi ba sai da zo to jarira amma da ke ne kullun yake ziyara da yake dawo ko ya ji kuma alƙalmi ya duba shi ba shi ta ne ba sai wallahi ya gani ana yin wannan ba a zafin jero ce wallahi ya rera ke kan zo da haka wannan shi alhadisi ne a wata ba wa kamsul hadisi na ɗari da ɗari da hamsin da bakwai عن المديرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته yace annabi alaihi salatu wasallam ya fita dan biyan bukatarsa yace fadda ba a hun mubirat ke mutuwa wato mubirat dan sura ya bin bi dawatin da salka ko kuma akwai dai sunan dandawara suke cewa ko akwai dandawara ko alaji dandawara wani wala hukun da sauro ya taɓa cewa dandawara eh dandawara wato jima wato majiji kira amma na na fada ko sarka amma duk sarka ya yi ya an san yawa ko dandawara ko sarka shi ma wannan suna ce masa ko kankara muraji ko tandi shi wannan a tsarin a hana zaɓe eh to suna gaya ma bi ida wasu da dandawara ko kuma sarka fiha ma'un cikin da akwai ruwa fatabba alaihi sai kwararro maka hira baraka ne hadisi yayin da annabi ya gaba bukatar da wa tawda annabi alaihi salatu wasallam ya alwala wa mata ala kufaini ya zo ya ba ka hukumi kan wannan takazin da da bada ya jaba to kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle ya halatta ayi wato da ba ka hukumi alatin wato a kana da safari lokacin da mutum yake zaman gida ko kuma tafiya mun zo kan jibe mu hada da jini idan ya kai sannan kuma wani hadisi yana nuna cewa lallai da akwai suna da kuɗi zuwa wajen ne bibiyar halayen annabi alaihi salatu wasallam hatta wannan abu da an gaya ba yadda annabi ya je wani ɗaki ne bai alwala suna bibiyar da jiwon sa shi ga wani yahudi ne wanda mutane wai an haida har ya kai ya ke zuwa wani ɗaki ne da aka gora mu yake shi da ganin yake da lawar mutum domin haƙi gaban da yake akwai wanda haƙi gaban da yake to da haka wannan jini hadisi na gaba ala hadisi ya wa samani wa kamsu hadisi na dalila wato hamsin da takwas an rubuta na dalilin shawara ba wa Allah ayyaji ne rubuta na dalilin shawara kare yake kuntu ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi kabar wata rana muna tare da Allah ne da Allah ya yi wata tafiya wasu ba ne su ce lokacin da biyar ta buka ne wata da yake cikin lokacin tsananin zama rana yace ya mujira ya kai mujira ko je da dawa ne ka dauko wato dandawa nan ko salka ba hadu a mujira yace je na dauko ban talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tawara an wanda kira na Allah Allah tabbata a gare shi yadda ba sai da yin san daga wani shi ne kawara a sai da yin san daga wani da yayi ne ka dani fa qada hada ko yana eh kan cikin shi ne san daji sai ya buka da da ba mun fariya aji zama ya buka da aji da da kafin da to ba mu kalla da dora ba ba da ba a cikin farfakon gurin ba abin da yake ne kana fuskanta kana ba da ba sai idan larura ta kama to sai a yi muzabara da wani idan za a dawo wato magana da yake da sai imamu malik to dai ce wa alaihi kubbatu daliya a tare da annabi ne da su sallama akwai alkabba aikam ita alkabba da take cikin ka aikam ne kamar da za a kalli yaron ta ce dan guri kaza ne dan kuntuwa ko dan aba ko dan kaza ko dan kaza Mutum ta harin da ba da wajen su ne ya yi ta فذهب ليخرج يده من كلها sau da haka sai yunkuri da hawa a nan ba na tafiya ake nufi ba sai yunkuri wato dan ya fitar da wato ya fito da hannunsa daga bakin al'ummu shine bakin riga bakin hannun riga daga wato nan hannun riga da fito ne kaga idan za a lura nan in bai bayan ne ba bai zai bayan da za a ko sai zaro to sai yunkurin cirewa ba za a to ya yi ba zai iya zawo a Allah ba ya mutu akwai yin da ba ba haka ba musamman ta mata da yake yin gaba lafiya yake za ka ba za ka ba wani ba zai a rola da gida Allah in muka ba haka wannan ba zai fita ba zai da duk ta fito ji wani da banji haka ji zai fito da to shi ne yake cewa ba aka rage da wuri da kariya sai bai da annabi sai fito da ita kana inda waje fita kalan ba sai fito da ita kana ta cikin aljanna yace fa sababtu alayhi sai na faro masa ruwa da rika zubo masa inji mujira mata waza huwa wani sai sai alwalai alwalai da Allah wa mata ala qulai yadi da ba ga hukunta thumma salla kana da ba da sallam sai salla ba to kaga nan ba kai sai ai ba zuwa yi bayani yanayin tafiya ba idan mutum yana halin matafiya ne ga ba ga hukunta don muke mu kai wannan hadisin da kanka sai mu bayani a kulli daga wannan anil mujira bin shawba kali da kuntu ba annabi sallallahu alaihi wasallam da laila na kasance da da annabi alaihi wasallam a wani dare shi ta bada yayin tafiya ya ki gabo ka baka da shi ya ma haka ma annabi akwai ruwa da ya kai kuntu na annabi kwarai kuwa fa da zala an rahilati sai annabi alaihi wasallam ya ko da abun hawanka babaka yayin tafiya a ta gawara ne a sai da yin san daga bari ba shi tawaji ne cikin dole shi da duk abin dole dare sai da yin yin dare yace wato sun maja a da ne zo fa abratu alaihim ijawa da kwaro ba ruwan da yake cikin dandawaran nan ko kalka ko wannan butar da kada fagatala wajahu wa yadihi annaba ne da su rayu wanda Allah ya sa masa da da Allah ya sa wa alai dukatu min kubi akwai wata aljabba ta gaji gaji wanda dabba mun biya masallacin jira aso shine gaji wanda dabba domin kowanne dabba sunan gaji da daban wata dabba mun ji a ji awu bara su mun ko amma ba zo da nan da akwai al'amu akwai al'amu sannan akwai al'amu ko ga shi nan aya a wani aya ɗin ne a wani kuka ila lahari tare da ko ga ba mu kudin zuba ba Allah ba ba ita muke fara wanda ta kawo wato wannan zaɓin guda a gurin da muke da yanzu. Baraka Allah ji ka tayi jin haka. Shi ke nan. Eh, eh, shi da ba mu da baya. gaskiya ana ran mun gani to kuma da aka gani min aswabiha wa ako wa qaliha wa ubariha asasan Allah ko shi gani shi gaba ne wannan kai shi ne wato da abu sai muka ce wato ajabu shi ne lokal gani gani ne da gani alwaban kuma gaji ba ku asu gaji ki ba kai aka tumba da wannan kudi sai da asu to shi ne ake wato wannan jirani da ne da zafin kimaji da awon falam yadda dai an zai kuri da jirani ba shi ne ko da fito da daura marewar hannu ya iya dawo dangalar hannun sa daga ciki a da a tsara da umarnin asibalin zuba a sai da fito da ta kasar aljabba maka tsara jirani yawanci jirayinsa wato Allah yana sun ba ta jirani ya gabu kai ثم أعوذ مجرد أن توبة يمتدين ينقرأ لأنزع قفين تنسل مغفر أيوة الذي جمع صلى الله عليه وسلم يتي فقال في الذي في دعوهما يعني ولا كفر فإني أدخلته ما قال يا رسول na su da su lokacin ka bakara ne sai bi abin da ilahi alwala shi ba Allah ya yi kuma muka ba da sai mu da yi ba ba ta halin ba sai Allah ya yi ba to yadda hukumi yake shine ayar da take da al'amuci wata ila da al'amuci da yake kuma ba mutum da mutum amma ayar da hukumi shi mutum yayi alwala da tsaf idan ya alwala da tsaf sai da zuwa nan hukumi da idan ya sa ya alwala ta kai idan ta kai ba sai ya ƙara cirewa ba in yana so idan ya zo ya wanke ko ina da ya zo ba ba kawai zai shafi hukunsa sai ya shafi hukunsa to mazaunin gida yana da sallah biyar yana da sallah biyar matafiyi kuma yana da kwana a sallah goma sha biyar kwana uku wannan shi ne misali mazaunin gida yana da sallah biyar matafiyi kuma sallah goma sha biyar duk da amalikiya ba a da duk ba ba saboda dalilin su na wato wani hadisi da zai da saboda haka da zai da ka ga wannan shi yake nuna idan mutum baya ya ba zai wanka ba zai wanka na uku ko kuma da mafi yawanci lokutan da aka ba ba yin ya lokaci da za a ga wanka ta da yi sai akwai abokin wanda ya taba ce mu sai kwana bakwai da ya zo ya wanka ba ai a baya da ya wuri ban san ya zai ba yace wallahi ko ara kullum da kalari ne wanda ya kama da wanda hannunka yace ya mu ne lalle kana ko tsawa ganda ne ba ni da baro da hita ko mai ganda ne kawai ni a san goyen zarin da amma yanzu da yana ba kai ji ya ba da wanda ya kala ba a ji Allah albarka to wannan shi ne wato kun ga wannan kenan sannan abu ya biyu idan an yaji tambaya ne dan na ga ai ko da jawabi ko da kai dan a gani ya diga hukuncin hukuncin kakanni ya ka ya yi kira da kakanni sojoji da yanzu da yayi in kana da za a yi kawo da dan za ka wani ya zo yana yana so da ni kakanni su da wahala ya zauna a gidi amma saboda bai kan da jiyo ba sai ga yana wanda ko ya kaje ko ya kaje sau da haka kuma ka da mutu ya shiga ba ko ta da mutu sai an zauna za a ko ya shiga sai an zauna za a shiga to shi ba ya shiga duk abin da zai wahala yayin sakawa ko jirewa sau da haka ya shiga wanda ta da mutu ya shiga sannan ka ba an zuwa shi ne wanda da samu da kama da hukumar mutum ana zuwa da yi na jala'a shi ne ka shi mutumin shi ne da ya zuta shi ne da kyau kan da ba a kowane matsalar mafi yawan zuwa ganin a matsayin na na talibi ita ba wani jaji da zai kokar da kai a harkar wannan matsala ta matsala sai na alwani da yi malam na wata sunan na ko a duk ko wani sautin lafiya ko ne ko ne alwani ya yi wani jaji ne wani kyau a kan wannan ya ta cewa matsalolin ya yi ba gajen da sau da haka wannan jin kana da dama in ba ba ke da wani lulluɓar kawai ka rubuta littafi a zane a kan rubuta ba a kan rubuta ikimamu da jami'in da jidda shi wannan zamu da yi da yi kwarai da yi ke zo da haka wannan shi ne idan aka zo gaba ma da shi ba to to a nan ne da za su yi ka su yi bayani a kan kafin yace ana nufin gaba malaman da suka ba da kai an daga akwai an samu da akwai kusan goma sha uku wanda duk sun ba da hukunci kasa lokacin wani wani malamin da ya ce a kafin goma sha uku suke hada da ina ne da su kula ba wa su cewa ya halatta a rauta ba a kan saba amma jarabi irin jarabin sai ka yi alwala ka sa sai an yi alwala an sa idan alwala ta kai ya kan zuciya a shafa abu da yi kenan sannan za a shafa idan za a shafa wanda za a ba a shafa dama to yadda kaida take abu zama ko ba da mutane ba ya fara ina ta yi dama da hannu biyu a ce aka gaba ko da biyu za ka ko na ka ta ruwa ko na sannan abu da biyu ba wai dama abu ba abu da biyu dan ba kai wannan ba sai kai dama sannan abu an fahimta da ko domin ga wanda suka bada wato ba ta wajen a yanzu idan kan yaji damar sai ka kasa ba sannan sai ka ruka jabu a abuwa idan wankewa ne idan wani wankewa ne ka wanke kamar jawai da ka kasa ba sannan ka wanke abu da ma ka kasa ba amma idan an zo jaba gaba ɗaya da Allah ya yi wa shi gogowa haka ko gari ne shi ne kuma lala idan baka samu yin wannan mutu sai ka dawo abu da biyu in ka tabo ruwan ka jabu ta dama sannan ka jabu abu abu na uku akan matsalar jafa a kan wofi shi ne gida za a jaba sama shi ma ba da yake ta tattaunawa a kan wannan annaba ne da su salam ba a kamu gurin da wani hadisi da yake ga inda za a yi ba amma ne da ne da zuwa lau kana dini da ra'ayi da ta addinin nan na ra'ayi to da aka yi wannan da ta ba ba ta ba saboda haka ba da yake to ta ba ji ta ba ko kuma kawai mutum zai zo ya shafa amma a zo a bada misali a cikin da yadda za a yi hannun dawo yana zama na abu da kana haɗa ku ɗaukin da ya haɗu da riba abu haka da wayi ba a zara lawa da hannun sunna kawai ka shafa to saboda haka wannan rukunan kun ga mai da musamman yanzu da kai yanzu to wannan rukunan ta gaji mutum da yi ne a lura da addu'a wanka da ya damu da komai ne ya rasa da ya kusa ta idan ya an bai dama ana wani mutum da ya ji Allah ya yi ne ba da ya rasa ba shikenan idan da sabon ba zai kwanta ba ya kwanta idan ya zo Allah ya zuwa zai ci ne kara Allah da ruwan ne sai kuma ya dawo da ba zai wanka ba ko kuma bai wanka da zuwa ne zai abunka ka ga ya kuma kullun yana Allah da sabon sai ka ga mutum ya wuce ma za ka dai kyau Allah ko ba ruwa da dinda eh wannan yake da zan yi da zani ne kawai ka ga ka ta muku guda daya sai ne mu ne mai duhu ba ya amfani da Eh, kafin za a gaba, kafin za a gaba, daidai idan mu zani na ɗaya ne, wanda ya aka kafa kada daga da kafin da ya kafa kawon hotun da yawa ya buɗe a lokacin yin yawa ala cewa da zama wanda na hada da ya wuce a bari kawai a kan kai gaba ɗaya ya bude saman takalmin da safa kamar da sojoji da wani yasa an yi dawa historical example na a yi ɗan agaji dawa da ya ke jikin masallaci ko joda ai da su yake eh a nan gurin zai a wanda zai yi wajibi a nan gurin zai zanna da da da da abin da sai dai abin da zai ce idan ya zo in gurin ne da amma ba ba da sallan ilimi a gurin da yake kaka je ya auya da shi ka Allah yawa to da haka sai ka duba zarfin zaman da zarfin maka sai ka duba a yanayin gura gurin wannan da za ka yi irin wannan abubuwa da shi ne bayani da ne yanzu bawani da bayan gida duk baya za a jire ta ba abin da yake za a jire ta jaraba jaraba idan ta kawo mutum to ya yi wanka ka gani wannan wanka dai amma bawani da bayan gida ba wadala shi ne da ba ku zai balla a lura ba ba ku ba eh ban ji ba shi ne bawani bayan gida hutu ko shi ma yana jiri da wa da yana sun zuwa eh to da haka wannan shi ne wannan shi ne tsarin da wa ake yi wajen wato hoki ko tsara aka ji a gare shi kuma Allah ya roƙe sarki ya sa dan ya gawa huduru sosai da sosai in kana so ka amfani da wannan ko da haka lafi wallahi wa ina ga abin da za ku faɗa kan biyar ku gaba da ko yau na'am a kuma so ya ce eh cewa kai je ne idan da dace ba da yake aka bar da zai shigo gurin da zai kalla a karkashin da zo da zai gobe sai gobe da amma ka kamar nan duk da mun karanta da hadisi har ba za ka shigo mana nan da ka kalli ba ko yawa in ji da ba alamu ne ko da karka je kai yawa ko da yake aka duba hikima me ba da hikima guda da yake yawa ba ta ake da gaba da uku ba sau ɗaya ne da kanta ba kuma ba ga ba cewa kawai dan kanta ba ba ta ake ko ina zai ka ja ko ina da ba ta ban kama ko yake da yayi na biye da yayi eh da wannan cikin wani ba wannan cikin ne biye da yayi eh inda ka ja ba cikin da ba za ka kaza kohu kai da shi eh wai da rubu haka za a ko haka akwai wani tambayar wanda ita ku je shi ke nan domin gaba da yau to awa ne mu mata ce rai zai ne ga hadisin da zai awa ne jin hadisin kuma jan idan ruwa ja garin ja ruwa a cikin a cikin a cikin madini to ina da dai zaki ne ya ga Allah awwal da kuma Allah ya Allah ba mu ladan da wannan ko kuskure Allah ko kuskure ya je mana an sami agajin masallaci dubu biyu da naira ɗari da wasu Allah ta kada alheri Allah ya kuma sun sarki ya ya kowa bukatun da na alheri abubuwan nan kuma na biyu Allah ba mu ladan da wannan kuma sun kira Allah ya kuma sun sarki ya yi mana yau yau kun ga karatun namu ba malam algaran gawar guda zo da in kai za ka mana sallah in ba ba za ka yi bayani ba to suna da kowa wani ne suna da kyawawa da kuma kuma kuma ta wajen ku har da ke da ku wanda ana da yana wai baki ya dawo a Allah ai wa zai yi ba اللهم اجعلنا في اوطاننا واحنا ائمتنا ولا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan to tambayar Allah ga sai mu wani da zai ne ya tambaya akai da wanda Allah ya da zai zai ne ya sai mu amsa